Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna mashi barka da zuwa da fatan shi ya sha ruwa lafiya a wannan rana ta talata ashirin ga watan Ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda kuma ya daidai da goma sha ɗaya ga watan hudu shekara na dubu biyu da ashirin da uku miladiya. Muna nan a zawiyatul markazul fulal ma'ani da Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu tare da shugabanmu jagoranmu imam a sayyidin shi Muhammad sallah bin shi Muhammad jamil radiyallahu ta'ala anhu a inda shi ke gabatar da karatu a cikin littafin ashuba yau ma kamar kullum Maulana zai ci gaba ne daga inda aka tsaya a jiya a sayyidi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ يد لنا بهذا المأثر والتعطف بنظرة تأتي لنا بزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين bayan Allah masu girma masoya Allah masoya sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kowa da sunansa da ainihinsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna jaddada godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kara hada bisakun mu a cikin wannan mazauni da tarin albarka mazaunin gabatar da karatu a cikin littafin ashifa bi ta'rifi huquq al-mustafa sallallahu alaihi wasallam babban littafin nan na Sheikh Qadi Iyad Allah ya jaddada masa rama tare da yadda alfarman babban masoyinsa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda insha Allah yau ma za mu tura karatun a inda karatun ya kwana amma a yau kafin mu shiga cikin karatu kai tsaye akwai wasu tambayoyi waɗanda muka fara amsa su a ƙarshen mazaunin jiya sai nake ganin muhimmancin amsa su a yau kafin mu ci gaba da karatu za ga cewa mun saba amsa tambayoyi ne a ƙarshen mazauni yau kuma sai a ga kuma mun fara gabatar da amsa tambayoyi a kan karatun ina ba da an fahimta wannan duka ne a bashi wanda babu wani iskali a cikinsa ga wanda ya fahimci inda aka dosa alhamdulillah mai tambaya yana tambaya ne cewa shin daren lailatul qadari da yinin arfa wanne ne yafi girman daraja daren lailatul qadari da yini na arfa wanne ne yafi juna daraja duka daren arfa mana yinin arfa yini ne mai daraja kwarai da gaske munasaba da cewa wannan irin tana da alaƙa da arfa ɗin. Kuma arfan nan rukuni ne babba a cikin aikin hajji. Kuma hajjin nan rukuni ne da shurku na musulunci guda biyar. Kuma annabi ya gaya mana alhajju arafa, hajji arfa ne. Bukari kenan wannan rana ta arfa rana ce mai daraja kwarai da gaske saboda waɗannan munasaba. ita kuma daren lailatul qadari ita ma dare ce mai matukar daraja ita ma saboda alaka da abubuwa babbar alakar wannan daren shine alaka da alqur'ani mai girma wannan daren tana da alaka da alqur'ani mai girma saboda a cikin daren lailatul qadari aka dauko alqur'ani gaba daya daga allahul mahbubu aka kawo shi nan sama ta duniya bai tuɗe. Kaga daren ya samu girma, ya samu daraja, saboda menene alƙur'ani kuma daren bai kasance ba sai a watan ramadana shi ma ramadanan nan ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar mana azumin ramadana rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kaga hajji rukuni ne daga cikin rukunan musulunci biyar azumin ramadana shi ma rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar wannan daren yana da alaka da alkur'ani yana da alaka da azumi wancan iri na arfa kuma dan yana da alaka da aikin hajji kai tsaye wanne ne ba mai daraja ba kuma wanne ne kuma bai da daraja illa tambayan cewa da daren da yinin wanne ne ya fi daraja a tsakanin su guda biyu malamai suna da maganganu da yawa amma ni na zaɓi maganar da shi ne hashiyatu tsawi ya kawo akan wannan matsala akwai darare masu daraja a musulunci akwai kuma yinin nisa masu daraja a musulunci dararen shahararru ne yinin nikan suna mashuhurai ne sai shi ne hashiyatu sawi sai ce wa alam anna afdalan layali ka san kawai kai tsaye a cikin dararai da muke da su masu daraja su ne al-layali al-fajila dararai masu darajoji sai ce to a cikin dararen nan gaba daya mafificin ku number one a cikin su lailatul maulid shi ne daren maulidin manzon Allah ma'ana daren aiwuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne mafificin dararen duniya gaba daya a dararai ka takabbai dare mai daraja irin daren aiwuwar manzon Allah ba domin dukkan wani daraja da wata dare za ta sama bai kai darajar da daren aiwuwar annabi ya sama ba saboda daren aiwuwar manzo Allah ta kunko annabi ne gaba daya kaga wanda dare yake ta kunko annabi gaba daya cikin dararan babu an gane ko kuma dukkan abin da za a faɗa a cikin darajojin wayan janatar dararan an gane kenan ko duka je a cikin arzikin manzo Allah ne sai ya ce to abdalul layali mafi bikin dararai lailatul maulidi daren aiwuwar manzo Allah ثم ليلة القدر daga daren haihuwar manzo Allah sai kuma daren Lailatul Qadr an gane kenan ko shine abin da yake yawa a cikin maganganu shine daren 27 ga watan Ramadana an gane ko mana al'ayyar ta ala dai daren Lailatul Qadr ita take yin bayan daren haihuwar Annabi a daraja an ji biyu sai ya ce kuma summa Lailatul Isra'i sai kuma daren Isra'i da Miraji. Ita kuma ita ce ta uku a cikin darajojin daware. Daga daren aiwuwar annabi sai daren da rasul kadari sai daren Isra'i da Miraji manzo Allah. Wanda muke cikin magana akan Isra'i da Miraji. Sai wannan daren. Sai bayan wani dare bayan wannan daren sai ce kuma summa lailatul nisfi min sha'bana. Sai kuma daren sha biyar ga watan sha'ban an gane daren sha biyar ga watan sha'aban dare ne wanda fiha yufraku kullu amrin hakim dare ne mai girman gaske a cikin wannan daren nisfu sha'abana Allah ke bada na arziki shekara gaba daya a ga daren yana da matukar daraja sai wannan daren bayan daren nisfu sha'abana sai kuma daren bayan nisfu sha'abana sai kuma daren juma'a daren juma'a sai kuma daren idi sai kuma sauran darare kuma bayan nan ka je da ya jero a a a dararen akwai daren arfa abuwan daren maulidin manzon Allah sai daren a a lailatul qadr sai daren isra'i sai ce fa arafa sai daren arfa bayan daren arfa sai daren sha biyar ga watan shabana sai kuma daren juma'a sai kuma dararen idi na azumi da kuma idin layya. Wannan a ɓangaren abin da ya shafi jarare kenan dare kenan. Sai abin da ya shafi yini. Sai ce to a cikin yinin shekara gaba ɗaya yinin da tafi kowace yini gaba daya ita ce yinin ranar arfa a yinin irfa gaba daya babu yini mai daraja irin yinin arfa ya fi kowace daraja sai kuma yinin sha biyar ga watan shabana sai kuma yinin ranar juma'a yinin ranar juma'a idan nake jin bayan sai kuma sauran kuma to kaga mukarana tsakanin wannan da wannan an gane da zuwa kuma sai ka kuma fallairu abdalu minal minal minal minal ajali su dararen wayannan ilimin gaba da sun fi daraja kai ilu mana daren maulid aiwar annabi ya fi daraja kai gini aiwar manzo Allah a gane wannan saboda an san dama dare ya fi ni daraja kamar yadda an san cewa ayyukan dare sun fi ayyukan rana menene daraja raka biyu da daddare ya fi raka saba'in da rana. An gane kenan ko? Kamar yadda aka sani, sadaka a koye ba wanda ya sani, ya fi sadaka saba'in lada na bayyane. Da saboda haka dare yana da daraja fiye da menene yini. Ashe an sa tsakanin daren lailatul kadari da kuma yinin ranar arwa wacce ke tafi daraja. an gane kai tsaye daren lailatul qadari ya fi daraja a kan yinin ranar arfa an gane wannan aiko saboda Allah ma da ya mutu da kadar me yake khairun min alfi shari an gane kenan ko ya kwalli wata dubu ya ma ci wata dubu kaga khairiyya gayarsa da nihayarsa wa ya sani ya ci kawai Allah ya ce to me ya karu a kan wata dubun wa ya sani kaga ba wanda ya sani sai shi Allah da ya faɗa saboda haka a daren da kadari dare ne mai matukar daraja kwarai da gaske da da lokaci da sai mu wasu a magana nan amma babu lokaci yadda muka yi waɗannan dararen a wajen darajoji akwai bayin Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake bance su da wasu asraran dararen wani wali yana ɗauke da sirrin daren aiwa annabi wani wali yana ɗauke da sirrin daren da rasul qadar ne wani waliyin Allah yana ɗauke da sirrin daren isra'i ne wani waliyin Allah yana ɗauke da sirrin daren arfa ne wani waliyin Allah yana ɗauke da daren sirrin daren nisfu shabana ne wani waliyin Allah yana ɗauke da daren sirrin daren juma'a ne wani waliyin Allah yana ɗauke da daren sirrin idi ne na azumi wani kuma wali yana ɗauke da sirrin daren mana sallar layya an gane ai ko kowanne da irin nasa sannan wasu waliyan suna ɗauke da martaba ne da kuma sirri irin na yinin arba na yinin zalla wani kuma sirrin sa ya zama cikin idin nisfu shabani ne wani kuma a cikin yinin juma'a ne wani kuma wani iri ne daban mai daraja yana ɗauke da irin wannan sirrin ne an gane ko wasu kuma sun wuce nan wajen an gane akwai ayyamu duniya akwai ayyamu akhirati akwai ayyamu rabbi kuma akwai ayyamu lahi to kuma da inda yake rayuwa wani yana rayuwa cikin ayyamu duniya ne an gane an gane a cikin awoyi ishirin da hudun nan a nan sirrinsa ya takaita wani kuma sirrinsa ya wuce nan gwam an gane kenan gwam wani sirrinsa ya wuce wannan gwam ya kai ayyamun da ayyamul akhira an gane ayyamul akhira fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa qadar an gane yini da a lahira an gane daidai yake da shekara dubu hamsin har kwana ba shekara dubu da shi nan. Wani kuma tajallin ayyamun rajin haka yi masa, wa inna yau inda rasita ga alfi zarar da jima da hutun. Ini ɗa, abun ubangijin ɗa, kamar shekara dubu ɗaya ne, ta kwana ɗaya shekara dubu biyu. An gane, wani kuma yana rayuwa cikin ayyamun lafi ne. Fa zakirun bi ayyamin lawa. Inna fi zalika da ayatin li kulli sabarin shakur saboda haka haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa bayin Allah mana tajalli a cikin waɗannan abubuwa wanda bayan Allah duka waɗannan abubuwa sun kawo su a rubuce akwai littafin Maulana Shehu Ibrahim kuma manta ba al-Ilahi Ilahi ya kawo irin waliyanta su da harfin su a cikin tarifin kadari wasu da sarrafin su a cikin dare kaza ne wasu da sarrafin su a cikin dare kaza ne duk sanda ya zauna yawan ibada kowane ibada ana rubanya maka irin rubanya mu da ake a cikin dare kadari ne saboda ya kai mu wani kuma haka dai haka dai haka ne Allah ya dadar da mu saboda haka mu gane mafi bishin darare gaba daya shine daren maulidin manzon Allah daren da Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ga mana tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha malaikun suke sauka a cikin daren har da jibrilu ma a cikin wannan masu saukowa ko amma daren aiwa manzon Allah wa ya sauka a cikin sa ai annabi Muhammadin ne ya sauka a cikin sa daren da annabi ya sauka cikin sa da daren da mala'ika ke zuwa su sauka cikin sa wani dare ne ai daren saukan annabi ya fi daren saukar mala'ika fara daren aiwuwar manzo Allah yan uwa a gane babu wani dare mai daraja irin wannan daren saboda menene arzikin sayyidina rasulullahi ina ba da amsa jiya wannan shi ne amsar a takaice tambayar da ta gaba shi ne shin gaggawa ya halatta a cikin wasifa? A'a, gaggawa bai halatta a cikin wasifa ba. Duk da gaggawar iri-iri ne, akwai gaggawa muhim, gaggawa wanda zai wasin tadda ma'anan zikirin da ake cikinsa. Gaggawa ya zama muhim, mai wasin tadda an gane manonan abin da ake so a gabatar ko al'ad lafuzza da ake so a gabatar a cikin wazifa da al'ad nata istighfari ne ayyuka yi mutalakin in ya zama ana wasu da wasu harfa ko wasu ɗan kalmomi a cikin ta saboda gaggawa ko wasu da wasu harfa ko wasu ɗan kalmomi a cikin salatul fati ko wasu da wasu harfa a cikin jawabin kamali ko kuma wasu kalmomi a jawabin samari wannan gaggawa bai yi ba kuma mai irin wannan gaggawa in ya shekara dubu yana karanta wasiƙa bai karanta wasiƙa ko ba amma gaggawa in ya zama babu wani abu kwaya ɗaya wanda yake wasuntuwa a cikin harfa a cikin kalmomi kowane harafi yana ba ta haƙƙin ta yadda ya dace an gane sai dai kawai ana gaggawa ne da yawa ta inda ko waɗannan abubuwan kuma babu abin da ke salwanta cikin sa wannan sai zaman to mana abu ne ba za a ce bai yi ba me wazifa irin wannan ba za a ce wazifa sa bai yi ba illa dai kawai dai ya rasarwa da kansa abubuwa da dama an gane ai ko ya rasarwa da kansa abubuwa da dama in kuma a zawiya ake irin wannan sauran to anan kuma sauran sai ya bambanta sai a lura da mazauna a da'irar wazifa. Shin irin wannan sauran yana baiwa kowa dama? An gane kenan ko ya faɗi kalmominsa na wazifa daidai ko ko wasu ke samu wasu suna rasawa. To in ya zama akwai matasa kuma akwai dattijai wanda an kwana biyu. To in har tsawon yana kama waɗannan dattijan har ba sa samun daman kiran kalmomin su na wazifa daidai to wannan gaggawa a zawiya ya halatta ba ko bai kamata ba a dage shi an gane sai a lura da irin saurin da ya dace da yanayin mazaunin yadda kowa zai samu abin da ya kawo shi wannan wajen ba tare da ya rasa abin da ya zo yi na wazifa ba kuma rashin wazifa ba karamin musiba ba ne. Mulana zuwa cikin kusanka ya kawo a cikin ajuzarsa manalin rashadi fi ajwar alin tishari ya ce ko da mutum ne mai karanta wazifa sai wani abu na tari sai ya kifto masa an gane kenan ko ko dai wani abu mutum ne yana mura sai zaman to majina ko da wani abu da yana yawan damunsa sai zaman to yana shagaltuwa da fata majina ko shagaltuwa da gyaran murya ko kaki ko tari har ya zamana a wannan yanayin wasu kalmomi yana rasa su a salatul fati ko a jawara yace to dukkan wata salati fati kwaya daya da haka naga wata kalma a cikin da ba a ambace ta ba yace wannan salatin ba za a kidan ta a cikin salato dan salatul fati da aka yi a wazifa ba dole ta biya ta in a jawhara ne shi a duku yace dole ta biya ko da tari ne ya bido har karfa kiran wasu kalmomin yace sai ka biya wannan zikirin in istighfar ne sai ka biya in salati ne sai ka biya in addu'a ne sai ka biya domin me ka rasa wani abu daga cikin adadin duka da ake nema an gane ko misali wannan misali dan ji ne da ake buɗe ɗaki da shi dala ba yana da hakora ba ko bai da su dan Allah wayannan yan hakoran na mabudin ɗaki ko da wani to ko da wani ku dala in wani abu ya balle in an ba shi a kofa ko a so ko dai wani abu makamancin sa in an bude zai bude ya sa ba zai bude ba akwai abin da babu to haka wazifa take haka sauran ibadoda suke in an rasa wani abu to shi kenan an rasa amfanin abubuwa da yawa kenan saboda haka gaggawa a wazifa wanda zai wafintar da lafuzza da sauran abubuwa da dama wannan jaranta cikin wazifa ba a bari kuma wannan shi ne abin da ya inganta a duka littattafan tarikar ma gaba daya me ya kuta a gurguje yana cewa mai sallah mai wasifa mai wurdi duka in ya zo ya cika sharutanta wa wasu shurutu ati dala sumainatan wala tanqaranha naqara bi tilhabbat kai mai wasifa in ka zo kai da wasifa ka cika sharutanta itidalan daidaituwa sumainatan da kuma nutsuwa wannan duk a tabbatar da su sannan wazifa din wala tantarana kar ka yi mata dauka na kada ce ki irin daukar zakara da habbati ga faya in ka jefa ma zakaru fayar dawa fayoyin dawa ko makamantan su dala ya suke dauka wannan dawa ko masara cap cap cap cap cap da sauri ko to kai in ka zo yi wazifa kar ka yi wazifa irin wannan in sallah ma ka zo yi kar ka yi ta irin wannan duk wata ibada in ka zo yi to ka daina mata gaggawa irin wannan gaggawar an gane kenan ko nan kada je ka ji abadin irin cancantar zakara ga kwayar dawa ko gero ko masara ko sauran abin da ake watsa musu na saba din kake ba ibada irin wannan gaggawa duk mai irin wannan gaggawa a ibadarsa Allah ba zai karba masa ba saboda sharaɗin waɗannan abubuwa a samu al-ijdal kuma a samu kuma az-zumanila a gane wannan matukar ganewa sannan kar mu manta ba a zamanin annabi ne wani mutum ya shigo masallacin manzon Allah ya yi sallah a gaban annabi annabi ya ce masa irti ba sani fa inna karatu sal ko ma ta faɗi sallah ai baka yi sallah ba da Allah mai sallar da raza tumanina ne da kuma itidal sallan babu itidali kuma sallan babu tumanina annabi ya ce ko mai sake sallah bai yi sallah ba ya je sake ya dawo annabi ya kana ce masa har yanzu baka yi sallah ba ko ma ka sake sallah baka yi sallah ba da Allah in annabi ya sa jan biro akan sallah wani malaika ne zai karba babu Allah ma zai karba ne ba zai karba ba wannan a rayuwar manzo Allah kenan kuma a masallacin annabi kuma a gaban annabi aka yi sallah ba annabi ya ce wa mai sallah ko ma ka sake baka yi ba ashe wannan izina ne babba ga dukkan wani abidi in ya tashi ibada ya kula matukar kulawa da ibadodarsa a daina yi wa ibada ɗauka irin ɗaukar zakara ga baya an gane kenan ko wazifa ne lazimi ne zikirin juma'a ne sauran abubuwa ne a kula da su kulawa in akwai matasa ɗan gaggawa a zawiya ai zawiya tana da shugaba me amfani mukaddamin mukaddamin ya tsawo damana ya gaya musu ba haka shehu tijjani ya yake ba ya gaya musu ba haka shehu ibrahim yake ba ya gaya musu shugaba annabi ba haka yake ba wanda ka dole a kula da tsari matukar kulawa an gane wannan sannan kar a manta fada'in da yawa da ke cikin mazaunin ma'ana a a wazifa da duk sanda ne wazifa ya karanta zauna za su yi wazifa a da'ira ba mu kaɗai muke yi ba akwai mala'iku tare da mu akwai mala'iku duk sanda ka zauna za ka yi lazimi Allah kan turo mala'iku a kan da dubu saba'in a mala'ikun nan akwai mai anshe dubu goma akwai mai anshe dubu talatin za su zauna tare da kai lokacin da kake waziman nan su ma suna saurari suna zikirin Allah in a minti biyar ka gama wasiƙa a wazifarka ko laziminka ka ga iya abin da ka samu na zikirwar mala'ikun kenan kuma abin da mala'ikun nan suka karanta gaba daya ladan duka naka ne gaba daya lana wanda ya gaggawa ya haɗe wazifarsa cikin minti da minti biyu ba wanda kuma ya zauna minti goma sha biyar ba kaga ya kwashi abin da wancan bai kwasa ba na askatin mala'ikun Allah an gane wannan aiko to shi yasa ulul albabi shekannan mu duka za ku ga suna kulawa da lazimi da kyau kuma suna kulawa da wazifa da kyau an gane ba saurin baki aka fi su ba sun fika huduri ne sun fika kushuri ne sun fika aske ne sun fika komai ne sai yasa ba sa gaggawa wadda nan zo waɗannan abubuwa a duka kulawa matukar kulawa Allah ya ba Allah ya ba mu dacewa a kuma sallar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana muka zo kashin tambayoyi ya tambaya da faran fatan ya ji tambayoyinsa kuma Allah ya datar da mu a kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsali kenan wa amma ma warada fi hadhihi qissa amma abubuwan da suka zo a wannan kissa na Isra'i da Miraji min munajati lillahi ta'ala na daga ganawar manzon Allah ga Allah madaukakin sarki bayan duk abu da malami ya gabatar a baya na hujjojin gani da kuma wanda suke cewa bai gani ba ne bayan wannan akwai kuma wani matsala kuma wani shi ma an dan yi sabani a kanta shi ne gana wadda annabi ya da Allah a gane ko ganawa da annabi ya da Allah shi ne asiri wanda annabi ya da Allah Allah ya yi asiri da manzo Allah annabi ya yi asiri da Allah saboda annabi ya je inda ba kowa ba komai kwata kwata sai Allah sai manzon Allah saboda haka an yi asiri an gane tsakanin Allah da manzon Allah to wannan asirin ma da aka yi da munaja nan ma malamai sun tattauna akan wannan ganawa din gana wannan shin ya tabbata ne da zance tsakanin Allah da annabi Allah ya yi magana da annabi annabi ya yi magana Allah shi ma annabi ya amsa wa Allah an gane kenan ko shin mukalama zance tsakanin Allah da annabi ya faru a daren Isra'i ko ko bai faru ba nan ma mahallin sabani na wajen malamai wasu suna cewa eh wasu suna cewa a'a wa kalami di ma'ahu da zancen annabi tare da Allah shin annabi ya zance tare da Allah shi ma Allah ya zance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam nan ma irin sabanin da ya zo a kan gani ya zo a nan. Wasu sun tafi cewa, a to ai annabi sun da ya ga Allah, me zai kawo kuma rashin magana da Allah kuma. Ai annabi ya zance da Allah, ko ba haka bane annabi ya zance da Allah yi. Wasu yadda suka tafi annabi bai ga Allah ba, sai suka goyi bayan nan ma akan wancan a abin da ya gabata. tun da ai annabi bai ga Allah ba ai ai ba su mai magana da Allah ba ba ya fili ba wajen da ai ko kaga kenan an gina maganan zancen da ganawar akan maganan gani kenan su kuma su cewa Allah da annabi sun gana sun gina fahimtar su akan ganin annabi da Allah tun da ya gani kaga kenan an an yi an yi fili kenan to shi ne dai malami ya kawo mana anan bi kaulihi da fadan Allah madaukakin sarki Allah yana cewa ko auha ila fi ma auha فأوحى الله ياي وحي إلى أبده زوى جباوة النبي محمد ما أوحى أبند الله يوحي الله ياي وحي أبند يوحي إلى أبده زوى جباوة in mutum ya kunshi wannan aya da kyau sabanin da zai biyo baya sai ka samu sauki an gane kenan ko shi ce wanda Allah ya yi fa'auha ila abadihi an gane wannan wani girmamawa ne na musamman tsakanin Allah da annabi dama aka yi saba kuma mafificiyar makarin annabi gaba daya shi ne makarin sa na ubudiyya an gane ko shi ne mafificin makarin manzo Allah kasancewar annabi bawan Allah kan tagalla an gane wanda babu mis a cikinsa kowane bawa ana samun mis a cikinsa a faman da manzo Allah kamar yadda kowane annabawa da manzanni kowanne kamar yana da nafsu amma annabi ba shi da nafsu annabi yusuf yana cewa ma ubarrihu nafsi ni ba ba zan tsarkake kaina ba ban zan ba zan barran da kaina ba inda nafsa al'amara sun bi so kaga ya tabbatar ba ba haka bane sannan inda za ka gane wannan kuma tsarara kuma kowane annabi yana da lautu ma'anarsa da nake magana kowane annabi ranar tashar kiyama Dada ba za a je neman wajen sa wani neman ceto ba? Dada ba za a je wajen annabi Adam neman ceto ba? Me zai ce ni ma ta kai da nake yau nafsi nafsi. Ko ba haka bane saboda zai kula kadiyar cin itaciya da Allah ya hane shi. Allah ya hane shi cin itaciya. Kuma a gada ya kamata sai ya ci kuma ya cin. Saboda haka har yanzu yana nan tune da wannan kadiyya din. yanzu a ce je neman ceto wajen Allah dama Adamu ai na nan ina ta neman ka dama ai ba na ce karka ci da jin baka ci to za ma zo mu yi hari har da ke nafsi ni ma ta kai na nake ba rana haka za a yi ta zuwa kun annabawa a gurguje kowanne in an je wajen gwamnati zai ce nafsi ko amma in an je wajen shugaba ba kaga shi ba zai ce nafsi ba kwata-kwata ba magana nafsi saboda ne babu nautu tare da manzon Allah an gane kenan ko saboda annabi bawa ne na Allah wanda babu mis a cikin manzon Allah babu mis a cikin manzon Allah amma kowane bawa ana iya samun mis a cikin sa a baban da manzon Allah a halittar Allah babu wanda yayi wa Allah yadda yake so irin manzon Allah in zikiri ne shine awwalu zakirina shine farko wanda ya riga zikiri in ibada ne shine awwalul abidina shine farkon masu ibada ga Allah in sanin Allah ne shine awwalul abidina shine farkon masanan Allah ko ba haka bane babu wani abu da za ka ɗauko ba annabi ne farko a wannan gun ba an gane ai ko ba annabi bane ko shi ne farko a wannan gun amma kuma ana iya samun kusuri a cikin samaman da manzo Allah to sai zamana bawa kan tagayya a wajen Allah babu tantan manzon Allah sai zama da manzon Allah sallama babban makamin kamar ayyuka wajen Allah shine makamin sa na ubudiyya shi yasa Allah da manzon Allah da manzon Allah sallama babu lokacin da annabi yake jin daɗi an gane a kiraye kirayen Allah gare shi an gane duk kiran da Allah zai wa manzon Allah an gane ya ce masa sa'a ko ya ce masa ya fi ko ya ce masa ya ayyuhan nabiyu ko ya ce masa ya ayyuhan rasulu an gane kenan ko duk annabi yana jin dadin amma a kiraye kirayen duka gaba daya babu kiran da annabi yake so kiran da annabi yake jin dadin sa irin lokacin da Allah ya kira shi sunan bawa musamman Allah ya idaban bautan zuwa gare shi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadi na annabi ta ce ke a lokacin nan an gane abadi na bawon bawon an gane ko wannan idaba da shiriya ai ya kai da shi bawa namu bawon mu an gane ganin ku annabi yana jin daɗin wannan subhanallazi asra bi abadihi annabi yana jin daɗin wannan fa auha ila abadihi ma'auha. To nan ayoyin ne da waɗannan ma'anonin duka su maulan mu shehu ke dunkulewa. In ya dunkule su, ya dunkule su, ya dunkule su, zai ce maka huwa da abdu hakan. Shi kadai ne bawan Allah da gaske. An gane kenan ko? Wani zai tafi mutum nan duk ba bayan Allah bane eh in kullu man fi samawati wal ardi illa ashra man abda hada abin da ke cikin sammai da kasai duka bayi ne na Allah amma ai a bautan ka kana da waje waje da yawa kana da waje waje da yawa ko ba haka bane a zahiri wajen ka ma ya fi yawa ko ba haka bane amma maza da ta waje bai taba waje ba sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wani Allah ba amma kai kana waje zuwa ga abubuwa da yawa har a sallah ma wai je kake yi ko ba ga wani har a sallah ma ka zama mu ba a sallah sahu bai kama liman ba amma ya kama shi kaga wai je ga yawa ba shi ba liman ba bai samu ba bai rafkarwa ba amma ma mu har ma yana samu an gane yana ba zai zuwa kaje ba kome da abin da mamu ya samu a kansa liman ya dauke masa in dai ba a farin labari liman ya dauke ka sha kurminka kada rafkarwa da yawa dan Allah wa zai iya yin sallah raka'a daya daga takbiratul ihram zuwa sallama raka'a daya tal wutri amma bai tuna wani Allah ba waye wannan daga ku za mu samu mutum biyar a nan gwam wanda zai iya yin sallah raka'a daya tal amma daga kabbara zuwa sallama bai tuna wani Allah ba ko za mu samu mutum biyar a nan ba a dama an samu ne ba ma a kiya zuwa sabayin jihadi ba ba ba ga wani da da ne da nisan shi annabi ta duk wanda ya sallah raka daya ya sallah ne bai tuna wani Allah ba ina da farkuna guda biyu zan bashi daya shi zan bashi daya shi na bashi ka ko san matsayin barkon manzo Allah kuwa a yau da tunani da na ne shi nan jiya dalili da kabbara sallah da ya kabbara sallah din da ya kakkaba halitta daga zuciyarsa wallahi bai sake wai zuwa ga halitta ba ya manta da halitta ya gama tsayuwarsa ya je rukunsa bai tuna da halitta ba ya dago bai tuna halitta ba ya fita da bai tuna halitta ba ya dago bai tuna halitta ba ya koma fita da bai tuna halitta ba ya dago ya zauna zaman tayya ya tuna halitta ba sai dab da ƙarshen sallama ya ce kai bar wannan guda biyu ne ba mu yi da wajewa da annabi ba shin wancan ne zai bani ko wannan shi ke nan makawai a nan ne wa ya shigo sai sallar ta yasa na gama abin bargona ta ce ba ne an tuna wani Allah ko ba ta gaskiya na tuna me ka tuna yake wallahi da ƙarshen sallama ne kawai abu ya tarfa mu farko biyu kai da kace za ka banta ya tabo ba mu yi da wajewa da kai sun farko ba wacce za a bani ba shin wannan ne ko wannan ne shi kadai ya zo ma zuciya ta kana tsammani abin da sanna ali ibn abi talib ya zo a haka kai ka ita ne haka sai Allah masha Allah to kaga babu halittan Allah da baya waje sa nan Muhammadu annabi ne a sallah baya waje a wajen sallah baya waje shi yasa ya zama to tan tagadiyar bawan Allah bayan kowa ma bawan Allah ne har kare ma bawan Allah ne sauro ma bawan Allah ne komai ma bawan Allah ne ba ma bi da ba Allah ba bawan Allah bane lillahi ma fi samawati ma fil ard da abin da ke cikin samai da tafsir Allah ne to kar mu manta nukuta anan fa auha ila abadihi ma auha ba cewa Allah ya yi fa'auha ila nabiyyi ma auha ba, ba cewa fa'auha ila rasulihi ma auha ba, Allah ya yi wayi zuwa ga annabinsa ko manzansa abin da ya wayi ba, a abudu ya kawo, abdu ya kawo. Allah ta wani kawata ya yi wayi abin da ya wayinsa ila abadihi zuwa ga bawansa, annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Wasu sun yi maganganu akan wannan aya. shi wannan aya yana hukunta munajatin annabi ne da Allah mana zance tsakanin annabi da Allah ko ko dai ya abin yake ila ma tadammana tul hadisu zuwa ga abin da wasu hadisai da yawa kuma suka kunso su suka tattaro su suka kuma dunkulo su fakar mufassirina mafiya yawa daga malaman fassarora malaman tafsirai kenan sun yi a maganganu ala annal muhiya a bisa cewa mai yin wa'ayin fa'auha ila abadihi ma auha an gane kenan ko kaga ai harful fa'il an aya da shi mene fa'ili waye yayi wa'ayin an gane fa'auha yayi wa'ayi waye ba ce fa'auha Allah ba ko fa'auha Jibrilu ba ko fa'auha fulanu ba a fa'auha ila abdihi ma auha an gane ai ko to mafi yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce annal muhiya me yin wa'ayin zuwa ga bawansa Allahu azza wa jalla Allah ne mabuwayi mai girma shi ya yi wahayi ila Jibrila zuwa ga Jibrila shine ma ba wa ila abdihi ma'ana Allah ya yi wahayi zuwa ga bawansa Jibrilu an gane ma auha abinda Allah ya yi wahayi zuwa ga Jibrilu shi kuma Jibrilu kuma shi ma sai ƙara yin wahayi kuma zuwa ga manzon Allah to kaga in an tafi a wannan fassara Allah ne ya wahayi zuwa ga waye Jibrilu Jibrilu ya yi wahayi kuma zuwa ga manzon Allah ina maganan a fi tsakanin Allah da Annabi kuma kaga akwai wasu da Jibrilu ina kuma maganan asiri a wannan ibarar kenan haka wasu malamai sun tafi akan wannan fassara shi abin da kari ya yake karantar da mu anan wa jibrilu shi kuma jibrilu kuma ila muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai wahayi abin da ya wahayin sa zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dala ina maganan munajat ina maganan kuma zance tsakanin annabi da Allah a wannan ma'anar na da yawa daga cikin malaman tafsiri an gane kenan ko wannan sai ya zama kaman farkon ayat nan ta bakara an gane kenan ko me Allah ke fara yake buɗe bakara da ita alif lam mim an gane ko kaga alif din ishara zuwa ga farkon harafin sunan Allah Allahu alif kenan ko ba haka bane lam kuma ishara zuwa ga karshen sunan Jibrilu me ya karshen sunan Jibrilu lamu alifu lamu mimu kuma ishara za ga farkon sunan Muhammadu mimu min jaye kaga kenan wannan alqur'anin da annabi ke karantawa daga Allah ne zuwa Jibrilu zuwa Muhammadu shine ma'anar alif lam mim Allahu Jibrilu Muhammadu alqur'ani daga Allahu zuwa Jibrilu zuwa Muhammadu me mamaki zai mamaki me yasa ba sai alif jim mim ba tunda farkon harafin sunan jibrilu jin karami ba ta alif jim mim ba amma Allah za ta kawo farkon harafin sunansa alif shi kuma Muhammadu za ta kawo farkon harafin sunansa mimun amma jibrilu karshen nasa aka kawo me yasa dama wa Aisha ya shiga tsakanin Allah da Muhammadu an gane dama ku dama can waye ta dama ke sa jibril da kawo mun zo za ka kawo tun kashi haka kawo kashin arifin sunansa shi kuma Allah farkon arifin sa shi kuma Muhammadu farkon arifin sa sai zo alif lami kaga a wannan ibara sai kai mulahama da wannan cewa Allah ya yi wayi zuwa jibrilu daga jibrilu kuma zuwa ga Muhammadu a wannan ibara sai ta tsewa daga shi malaman tafsirai sun tafi akan wannan fassara illa shuzuzan minhum sai daidaiku daga cikin malaman tafsirai akwai daidaiku daga malaman tafsirai sun ce mu ba mu tafi akan wannan fahimta ba mu ba mu tafi akan wannan fahimta ba kwata kwata ba mu tare da kwa wannan fahimta fazukira an ambata an fada an jafar ibn muhammad as-sadiq daga jafar dan muhammad as-sadiq قال يا شيخ أوحى إليه Allah ya yi wahayi ne zuwa ga annabi Muhammadu bila wasitatin ba da wasita ko ba maganan wani wasitan Jibrilu a cire shi Allah ya yi wahayi zuwa ga annabi Muhammadu ba da wasita ba kaga an fara kawo mana wanda su ne suka zama shafi kenan a gane ke dama ke mai ku yawa sun ta ja kan wancan fahimtar farko sai ce menene illa shuzuzan mirhu sai wasu daidaiku a cikinsu shi shuzuz daidaiku a cikinsu to shi Jafar ibn Umar ya ce Allah ya wani zuwa ga Annabi bila wata da ba da wata ba wala hu an samu kwatan kwaci irin wannan ma'anar da wannan magana al-wafidi daga al-Imam al-Wafidi shi ma wa ila hada izuwa ga irin wannan fahimtar ne cewa annabi ya yi magana da Allah, kuma Allah ya yi wa annabi wahayi, an gane na jin ne masa wahayi ba tare da wasu da Jibrilu ba, yanzu ga wannan fahimtar zahaba babu mutakallimina. Sashi daga cikin malaman maganganun kufaye da makamantansu sun tafi akan wannan fahimtar. Anna Muhammadan lallai annabi Muhammadu kallama rabbahu fil Isra'i. annabi ya yi zance da ubangijinsa a cikin daren isra'i ya yi zance da allah a daren isra'i me ya hana zance tsakanin allah da annabi babu abin da ya hana Al- manzo allah ya yi magana da allah a cikin daren isra'i wokiya an yi wani kaya kuma adil ash'ari daga abu musan ash'ari kuma wa kau kuma ya akaici maganan kuma har yanzu عن ابن مسعود ده عبد الله بن مسعود وابن عباس ده عبد الله بن عباس an haka shi irin waɗannan maganganun su ma dai daga gunsu an gane daga al-Imam Ashari da Musa Ashari lalle annabi ya magana da Allah sannan Ibn Mas'ud ma ya ya dabi cewa annabi ya magana da Allah Abdullah ibn Abbas shi ma ya dabi akan wannan amma dai wa ankarahu akharuna waɗansu daga cikin sahabbai sun inkari wannan maganar su ba وذكر النقاش إمام النقاش يا أبدا عن ابن عباس بن عبد الله بن عباس في قصة الإسراء أتين قصة الإسراء عنه صلى الله عليه وسلم دقم قال صلى الله عليه وسلم في قوله أتين فتن الله مدوغة كنزوجي دنا فتدلى دنا النبي يا قصات ذاك الله فتدلى يا قارب قصات الله فقال قارب قوسين ما أو أدنى ما أنقال كننكو to an haka yi magana daga Abdullahi ibn Abbas a wannan aya kala ya ce annabi ya ce ai da muka yi ta tafiya da malaka Jibrilu mun zo wani gu da muka zo wani gu fara kali Jibrilu sai malaka Jibrilu ya rabu da ni ya ce ya Muhammadu a nan zan dakata ai in ba dan kai ba ma ban ma taba yi so nan gumba albarkacin ka ma na kire so nan gumba amma na zo inda ba zan wuce ba saboda mu mala'iku wa ma minna illa lahu maqamun ma'lumun babu ɗaya a cikin mu fashiya da matsayi sananne ya san matsayinsa akwai inda ya je sannan yake ta ba dama ko da take kwaya ɗaya ya wuce yana wucewa to asken gun zai kona shi gaba daya a lokacin tarayya ta da kai ne ma nan so nan ba ka zan tsaya nan ta annabi ya ne ya ce bai tafiya ya zara mu da shirin kuma almuji mu yi ruwa yanzu jihun ya sa abin da ya biyo bayan nan kuma to ka ga maganar cewa Allah ya yi wahayi zuwa ga Jibrilu annabi ya karba daga Jibrilu Allah ya yake bayan annabi ya riga ya rabu da Jibrilu tuntuni an gane maganar ko har ma wa na ilalo makan walumu annabi ya waiwayo ya kalli Jibrilu ya ce Jibrilu yanzu nan masoyi ya rabu da masoyi a irin wannan yanayin ya sa kai ka rabu da shi a'a wa ma minna illa lahu maqam wa ala lafiya ala lafiya ba zan yi wuce nan gumba an rabu da jibril ko ba rabu da jibril ba an rabu ai ina wa suka kuma yanzu ka da jibril kaga babu shi kuma so da ka fara da jibril jibril ya rabu da ni tun da jibril ya rabu da ni wanka da hatil aswatu anni al'aswatun muryoyi na mala'ika ko na halittar Allah gaba da wangada sun yanke anni gaban nan na je inda ba maganar sauki kuma gaba daya maganar murya ba murya kuma gaba daya shuru kai wa kashi akil aswat lir rahman wala tasma'u illa hamsa shuru kai ba maganar murya an je inda ba sauki ba kara ba motsi sai shuru kai shurun ma shi ma ya yi shuru shurun ma ya yi shuru tsittin ma ta yi tsit duk murya ta yake a lokacin kwata hitu kalama rafi a lokacin sai na ji zancen ubangiji na kai tsaye a dama ta ina zancen Allah zai gauya da zancen wani shi yasa da ya inda ba ƙara ba sauti ba komai kuma saboda yanzu nan Allah zai magana da masoyinsa. Kuma ba zai yiwu maganin Allah ya garwayi da maganin wani ba. Da ana ko a zahiri ma da Allah. Kafin Allah ya turo manzo Allah aljanu da shaitanu ba su zamanto sana a hawa junansu ba. Wannan kan wannan wannan kan wannan wannan kan wannan ba. Sun istira ku sam'i ba. Fatocin wahayi a sama ba. ko ba a yi kaza Allah ya koma da Allah amma dab da aiko manzon Allah Allah bai mutu iyaka ba ya mutu ya kai da Allah ya turo manzo Allah kuma ai tsakanin saman duniyar nan ma zuwa saman ta farko ma da Allah ba toshe ba an toshe an kulle gaba daya ko ba ga wani an kulle kamar da sojojin ne ya tafi koyar da sauran su da sauran surori to sabani ko ba ga wani su karan kansu shaidanu sun koma suna mamaki وإنا كنا نقول بلا مقعد الصمت ومن يستميل أنا يجد له الذهاب الرصدا وإنا لا ندري أشر أريد بمن غد أم أراد به ربهم رشدا وماذا لا يدري بالوقت وإذا ألا يسأل سمي جبر الشيطان جبر الجنو ما تصادو جمعي أزو أكار ويا ذكر يريد يوا جيفا مبوكاي إذا يوم متعني فوان ناي ana yaudarar mutane ana yi wa mutane ƙarya in kana neman makareta da babu irin su malam ko ka ne malam ba makareta ma da irin su malam ga mutum kawai yana sharfa ma ƙarya malam ya rena ma wayo wai kana da makiya shi ma yana da makiya tun mutumin ke tsaye da kana da makiya ka ce shi ai kai ma kana ne ko ba ruwa ne wanda ya da maganin makiya ka ce da Allah shi mai kai wannan nashi makiyan shi mai gama da zukar ta an ga da zance da jiwai kawai ka dai dage da hasbunan Allah kawai hasbunan Allah da sabi kusi da sulu ilahi da kaja ku da farki da nashi mana kuma kai imani da su da siyasin ka ciya su sosai Allah ba ku su sai duka dai amma an ka wa maganganun bokaye za su fatar da kai mana in baka hankali ba jahannama za ka bude ido ba sun raba ka da Allah sun hada ka fada da yan wanka sun hada ka gaba da abokanka kullum ga wani mutum nan wani kaza wani ɗaya ɗaya ai wani ne wani ne an raina ma wayo da kariya malam ka gama ni ma bari buga ma ni ma na iya ban gama na iya bane a kai ma kai da buga mu ka ai wani kana son kuɗi zo wallahi wallahi wallahi mu mana akwai ta bukata ta jima kana ganin wani abu mai wallahi tallahi a sha abun da ka ga da ko Allah shi wata ya tabbata da ka abun gyara ta mu da ne wai gyara ta mu da aka samu aka kunno ka da wani kuma shi ke na kawai sai inda wallahi ma ne ya kai wa malami a jihunka to Allah ya tsare mu kaga an kulle waɗannan sammai saboda girman wahayi da zai zo manzon Allah Allah sai yadda wani maganan wani shaytani ko maganan wani aljani ko maganan wani boka ya karwayi alqur'ani ba sai sallan alqur'ani yasa ta tsare waɗannan iyakokin to yanzu annabi ya je inda ba tsara ba murya daga nan annabi da sai ya ji zancen ubangiji na kai sai na ji zancen Allah zancen nan mara harafi zancen nan mara sauki zancen nan mara farko zancen nan mara kashe zancen nan mara wakasi zancen nan mara idigami zancen nan mara gunna zancen nan zancen nan zancen da ba ta da jaha ba ta da bangare da na ji zancen ubangiji da tabaraka wa ta'ala ya kowa ya kulu shi Allah yana shaida ni liyahdara kuka zuciyarka annabi ya natsa zuciyarka ya natsa kaka ya saka birgi ka anan nan ba wajen birgi shi bane nan ba wajen tsoro bane ya Muhammad ya ga Ali Muhammad kar ka damu kar ka samu wani tsoro a zuciyarka kada wani abu na tar ya bijiro maka zuciyanka ni ne nan Allah ni ne nan Allah ubangijin ka udunu udunu zo kusa da ni zo kusa da ni dan annabi ya dinga jana kenan ko bai ji ba ya Allah bai ce masa yanzu kare kare ya samu dawa ba ya kwanta da hankalinsa ba misali sai ce kuma ka zo kusa ka zo kusa shi ne ma'anan sun madana fa da dalilin kenan baka baka na ko sai a adana Ina ba kare ka ba kwasai da au adana kenan. akwai wani babban malamin in ya zo kan wannan aya sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusanci Allah irin kusancin Kaaba sosai an gane kenan ko kusancin kwari da makaji yake da wazo ko an gane haka kusancin ya zama sai Allah yake au adana an gane ai ko ko ma mafi kusa da haka yake to in da ma haka kake kallon abin Allah yake au adana sai kai haka au adana ne in hakan ne ma au adana in hakan ne ma au adana in hakan ne ma dai au adana to wannan wani abu ne kuma da ban kuma wa bi hadisin Anas a cikin hadisin Anas ibn Maliki shirin Isra'i wanda ya rawaito a cikin Isra'i na wummilu shi ma ya rawaito kwatan kwacin irin wannan magana wanda aka rawaita daga Abdullahi ibn Abbas annabi ya yi zance da Allah da ran Isra'i a shi ba Abdullahi ibn Abbas an samu a cikin kuma na Anas ibn Maliki shi ma وقد اتجوا في هذا بقوله تعالى su malamai waɗanda suke cewa ma'aiki bai yi magana da Allah ba ko makamantansa sun kafa hujja su ya za su wanda ga kauli da ya faɗan Allah malokacin sarki wa ma kana li bashar ayu kalima wallahu illa wayan aw min wara'i hijabin aw yusila rasulan wa yuhiya bi iznihi ma yasha Allah ce wa ma kana li bashar baya kasancewa ga mutum baya yiwuwa ga mutum dan adam an yi kalima wallahu Allah ya yi zance da shi shi da Allah ba zai yiwu ba Allah ya yi zance da mutum ba illa wahayan ya ta hanyar wahayi wahayi kuma shi kuma ya karkasu karkasuwa da yawa wahayi ya da fuskoki sun fi talatin an gane ke rango kamar yadda misalin sallallahu alaihi ya ke da nau'o'in wahayi karban wahayi da annabi sai ya faɗa an gane kenan ko kamar da kuma al-Imam Bukhari ya kakkawo wasu nau'o'i na wayi a farkon sahih Bukhari a kitabul wayi ko ya kakkawo in ku kuma cikin Fathul Bari zaka ji kuma Ibn Hajar al-Asqalani ya wasa maganganu a wannan jami'in an gane kenan ko ashe bai da yiwuwa Allah ya yi magana da ɗan adam galaga sai ta hanyar wahayi wayan na ilhama sai dai Allah ya kimka masa a cikin zuciyarsa bawa ya zama to ya karbi maganar daga zuciyarsa an gane kenan ko ko ko dai wani gaba daga gabansa an gane kenan ko wani lokaci wayan yana zuwa ta wani gaba ba ma ta zuciyar ba ta wani gaba Allah sai magana da kai ta wani gaba maka bar shi maganar Allah ta wani gaba ba yadda Allah ba ya yi an gane kenan ko ba inda Allah zai iya yin magana da mutum ya ga dama yi da kai ta ido ya yi da kai ga dama yi da kai ta kunne in ya ga dama yi da kai ta zuciya in ya ga dama yi da kai ta wani ku da ya ga dama in ya ga dama kawai yi da kai ta kafa ta kasa wannan in ya ga dama inda ya ga dama yi da sun kama wuce da wannan har Allah ya ce ba zai yi magana da mutum ga da gaba sai ta yi ne wahayi hanya na farko kenan aunin warayi ya yi ko kuma ta bayan shamai ta bayan shamai mai magana da mutum ta bayan shamai amma ba gani ga shi ba yadda yake faruwa tsakanin annabi da Allah wasu lokutan malaka jibrilu yakan karbo maganar Allah daga Allah sai ya ci saboda manzo Allah a wannan yin warayi jabi ne bayan shamai ne wannan ba mu ba da wajen Allah da annabi ba wa innaka قلنا ذلك يروه الأمين على قلبك لتكون المزعين قالوا أن يوم لا يجاب جنا تبعي سامت جنا أو يرسل رسولا ko Allah ya turo wani manzo zuwa ga wannan wanda Allah zai magana da shi kamar da wannan ita ce sunna mafiya yawa a cikin annabawan Allah da manzannin Allah annabawan Allah da manzannin Allah da dama Allah ya tashi magana da su ai mala'ika yake tura musu mala'ika yake tura musu sai mala'ika ya zo ya same shi ya isar maka da sakon Allah Allah ya ce yana gaishe ka bayan gaisuwa ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kuma kowanne da yake yake karban tantancin mala'ikar ba wani zai zo masa a sifar ɗan adam shi manzon a sifa na mutum sallar mutum in ka gan shi ka ga mutum dan wanka sai da hasken da kwarjinin ba iri ne bane ta ga ga mutum nan amma kai kinka da kanka kana ganin mala'ika kai ka ka san wannan mutum ne amma ba cikin irin jinsin mutane ba da yasa Abdullahi ibn Abbas wata rana an gane an aiko shi wajen manzon Allah da aka aiko shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abbas babansa kenan ya aiko shi wajen manzon Allah ko da ya zo wajen annabi sai ya samu annabi da bako amma daga nesa bai ga bakon amma da ya ga bakon bai iya ƙara kawo gun manzon Allah ba sai da kwarjinin bakon ya ga bako ma da wani sura da bai saba gani ba daga nesa sai ya koma ya je isar da ma'ajin sako na je amma na tarar da annabi da bako kuma bakon nan daga ganin na musamman ne ba zai kamata manya suna magana kai kai saurin ka afka afka musu ba sai ya dawo yace an jima wanda bai ƙara komawa ba ko da an jima ya zo sai Abdullahi ibn Abbas ya ƙara dawa ko da ya dawo sai ya zo ya tarar da bakon yana rage tabuwa can annabi da ya gani sai ya murmushi sai ya sake komawa kuma idan ta idan ta idan ga ba yin ai ko da na koma yanzu ma bakon yana nan ita ba komai in yanzu ba sai ka koma ba wani kawai da Abdullahi bin Abbas ya dawo sai ya ta ga annabi ba wannan bakon bakon ya tafi ita ya rasulullah ai na zo tuntuni na sare ka da wani bako annabi ce eh sai annabi ya murmushi yace ka san wani ke tare shi a lokacin da kake gani yace ban zai ban san koyar ba shi na ga mutum da cikin kifa ne kyau maga fadili da haske ya ce malaka jibrilu ne ya ce da ka zo da kun gaisa da shi hannu da hannu amma ka ji tsoron zuwa da ka ƙara zo da kun gaisa da shi ya ce ba san shi wani da na san shi ne ma da na zo wannan hangen ba da yawa malaka daga nesa ba saboda ma ya ma dai shi ya sa bai mutu da ido ba ya makance ya makance saboda ganin mu malaka daga nesa wanda ganin mala'ika daga nesa ya makance fa an rusul rasulan kenan ko Allah ya turo manzo zuwa ga wanda Allah zai yi magana da shi bayan manzon ya zo fa yuhiya bi iznihi ma yasha sai wannan manzon ya yi wa annabin wahayi ma yasha abinda Allah ya ga dama shi izini da izinin Allah to suka gaba hujja da wannan aya tun da nafsi ne ga shi karara Allah ne ya faɗa to yaya za a yi a ce annabi ya ga Allah har ya zance da Allah kuma ga nassin alqur'ani ma ka da bai da ayyukan lima wallahu illa wayan to ga ya ce kire za annabi ya zance da Allah kuma babu wani wasila sun kafa hujja da wannan aya mai girma to amma dai maganganu da yawa suna nan karkashin wannan aya dan da kuma wannan bangare mai girma wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala in Allah ya kai mu zama na gobe za mu ci abinda kuma aya ta kusa a wasu bangarora kuma na ma'ana da kuma abinda shi ne gurin jari a cikin tabbatar da zancen ko kuma korewa don Allah ya dace da mu lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mana imani Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya ba mana khairin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira lokacin da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka ma iyayen da alkhairi Allah ya saka ma da mu da alkhairi Allah ya saka shafan da mu da alkhairi lokacin da Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya bukatun mu annabi ya bukatun mu su nema addu'a a wajen mu lokacin shugaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya mana jangora lokacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam insha Allah Allah ya kai mu ranar litinin zamu karatun mu insha Allah ranar ashirin da shida daren ashirin da bakwai ga wata wani bala in shahidu min kuma gaji ba wanda ya ji ya sanar da wanda bai ji ba ranar litinin za mu daura karatu insha Allah fata salatu ba اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد وختم ما سبق لا تشاق بالاثر والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وقدره بالجار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم